بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya sare mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa Allah maɗaukaki ya ƙara mana zaman lafiya Allah kuma ya karɓi ayyukanmu Allah ya ɗaukaka darajojinmu a wannan yammaci na lahadi tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine tara ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin miladiya يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا duk wanda ya raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba masa ya rabu da shi ya kyamaci hanyarsa ya yi wata hanyar dabban ba hanyarsa ba shi ne ma'anin shafiq an ya kuna الرسول في شق والمرء في شق آخر ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani yanki daban shi kuma mutum yana wani yankin daban ma'ana mutum ya zaɓi ba zai bi manzon Allah ba sallallahu ba zai yadda da shi a matsayin manzo ba ba zai karɓi abin da ya zo da shi ba wata hanyar ya zaɓa daban ba zai bi hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'umma da umarnin Allah cewa ita kadai ita ce hanyar da Allah ya yarda da ita ba. Dide wannan ma'anoni ne na mushaƙa, wa mai mushaƙiƙin rasula, an masa jazma ne saboda ismin sharɗi, yawwa, wa mai mushaƙiƙin rasula, asalin abin kenan. iltiqa'us sakinaini ya jawo kasra din a jikin qaf wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda bayan kuwa shari'a ta bayyana gare shi bayan gaskiya da shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta bayyana gare shi malamai a tattaunawar su suna ambatan cewa wannan aya ta sauka ne tare da ayoyin da suka gabata akan kissar mutumin da ya yi sata ɗin nan da danginsa suka zo suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi a tuhumi wanda bai yi sata ba domin wannan mutumin sawa'un sunansa Umar ibn Ubayrik ko Bashir ibn Ubayrik gwargwade da malamai suka kawo saɓani a sunan nasa bayan an yi wannan abu da asirinsa ya tonu sai ya gudu makka ya bar madina kuma ya yi ridda ya koma gun kafirai malamai suka ce a kansa ne aka saukar da wannan aya wa man yushaqiqir rasula kun ga ar-rasul fi shiqqin wa huwa fi shiqqin akhar ya bar hanyar ma'aiki ya bar addininsa ya koma cikin waɗanda ba su gaskata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ba ana ganewa min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan kuda musulmi ne shari'a ta bayyana gare shi ana gane abu in aka takaita abu akan cewa misali a kalli abin a matsayin ya takaita ne akan sababin nuzuli amma mun sani cewa ayoyin alkur'ani ba ta takaita akan sababin nuzuli musamman kuma an yi amfani da lafuzza na umumi wannan yawwa kaga duk wanda naka ba iya shi wannan ba duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanya ba tasa ba bayan shiriya ta zo masa ga hujjoji ga dalilai na ƙur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bugu da ƙari sai aka yi atsafin wani sharaɗin wa yattabi ghaira sabilil mu'mini kuma ya bi sabilan ghaira sabilil mu'mini yawwa ya bi wata hanya ba hanyar muminai ba eh ya bi wata hanya ba hanyar mumine ba to jawabin wannan waman an gano shi ne nuwallihi shi yasa shi ma zama majizumi nuwallihi za mu jibinta masa mata walla abin da ya jibinta wa kansa ma'ana nakhzuluhu wa la nuwaffiquhu wa natrukuhu fi dalalihi shine ma'anar wannan za a bar shi babu taufiki ba za a shiryar da shi ba tun da shiryar ta bayyana ya ƙi ta ya ƙi manzo ya ƙi hanyar muminai bayan kuwa gaskiya ta bayyana gare shi to za a bar shi kamar da alimamu tabari ma yake cewa ma'ana nasiruhu mastansarahu zai zama mai taimakonsa shine wannan abin da ya nemi taimakonsa a rayuwarsa ma'ana in ya zama mai bautar gumaka ne sai a bar shi da gumaka shine ma'ana shine ma'anar muwallihi ma tawalla hanyar da ya bi sai a bar shi a kai in kuma wani ne ba wannan ba ko me yake bi in wani ra'ayi ne ya ja shi ya rabu da na manzon Allah sallallahu alaihi da hanyar manzon Allah sallallahu sai Allah ya bar shi ba zai shiryar da shi ba ya bi wannan hanya taɓata. Malaman aƙida, malaman sunna suna cewa wannan aya ƙa'idatun fi manhaji al-ittiba'i wal i'tiqad ƙa'ida ce a manhajin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manhajin aƙida umuman tana karantar da mutum tilas ya lazimci manhajin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Menene dalilin zaman ta tilas saboda abin da aka ambata a ƙarshen ayar ga wanda ya ƙibi, ko nuwallihi ma tawalla bayan nan ne, wa nus'ihi jahannama, wa sa'at masira, za mu shigar da shi wutar jahannama, shine nus'ihi, shi ma wannan ma'atufi ne majzumi ne saboda ma'atufi ne ala majzum akan nuwallihi ma'ana nuwallihi wa nuslihi an gane yawa shi yasa ya zama da wannan siga din sannan kuma za a shigar da shi wutar jahannama shiga wutar jahannama da dawwama ta zama makoma ga mutum kuwa tir da wannan abu ma'ana mummunan abu ne bi'sa ya yi muni a ce inda mutum zai zama makwancinsa na ƙarshe shine wutar jahannam to sawa'un wannan aya ta sauka ne dangane da wancan mutumi ko an kalli umumi a cikinta in ka kalli zahirinta me take koya maka na farko wajibcin ka zama a inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ko fi at-talaqqi fi at-tasdiq al-am fi al-ittiba fi ulumil manhaji dole ka zama kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren talaqqi ta ina zaka karba addini zaka karba ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga ina yake karba daga Allah duk abin da ya faɗa Allah ne ya aiko shi da shi bai taɓa wa kowa ƙarya ba a duniya a rayuwarsa ya zai wa Allah tun kafin ya zama annabi a shekarunsa arba'in kafin Allah ya sa shi ya zama annabi bai taɓa ƙarya ba bai ƙirƙiri wata magana ya ce wane ya ce kaza alhali bai faɗa ba Na haka ya za a yi ne wa Allah mahalicinsa ƙarya wanda ya masa wannan baiwa ya ɗaukaka shi ya fifita shi akan sauran halitta don haka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaɓi bane ba zaɓi bane in dai mutum yana so ya wanzu musulmi ya ci gaba da zama musulmi ya mutu a musulmi to ba shi da zaɓi sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ma ja'a bihi sawa'un fil ilmiyati aw fil amaliyat ko a abin da ya shafi aqida ko abin da ya shafi aiki usul da furu ko a komai duk abin da ya zo da shi don haka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakonsa kenan illa akwai magana da malamai suke yi cewa shin kowace sabawa ita ce take kai ga mutum wannan malamai suka ce a'a ba kowace sabawa ba ce amma sabawa a aqida inda ya tafi ka ƙi tafiya inda ya gaskata ka ƙi gaskata shi abin da ya faɗa ka ƙi karɓa to wannan lalle za a samu wannan sakamako na barin addinin musulunci kuma da zama mutum ɗan wuta ana fahimta amma saba masa a wasu ko ayyuka ya ce a yi kaza ko ba kai ba amma ka karɓi wajibci amma baka aikata ba wannan saɓani ne saɓa masa kai ya umarni ne ko ya aike ka ne baka je ba misali an gane wannan ya danganci irin aikin in abu ne da in an aikata shi ke fidda mutum daga addini to sai mutum ya zama bi hasabi al'amal an gane abin amma in abin da bai kai haka bane to zai zama kamar yadda Allah ya ce ne kar a zina mai zina yayi ko kar a sha giya mai shan giya ya sha kaga wannan ya zama sunansa mai ma'asiya ma'asiya ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma'asiya ga Allah ba duka ce take zama kafirci ba ina gane wannan abu to da haka a bambance ba kowace kowanne sabani ba amma tilas ce sa malam suka sanya wannan abun a babin manhaji tilas ka karba abin da ya zo da shi ko ya yi maka daɗi ko bai maka ba ka yadda haka Allah yake so ka yadda wannan abun shine addini akwai bambanci tsakanin ka karbe shi a matsayin addini amma baka iya aiki ba an fahimta wannan za a kama ka da rashin yin aiki amma in dai ka karbi manhajin abin da ya zo da shi mujmalan jumlatan wa tafsilan duk gaskiya ne ka gaskata shi din baka karyata shi ba duk abin da ya faɗa ka karbe shi baka yi kokonto a cikinsa ba ka ce i tun da manzo ne ya faɗa ka yadda irin yadda sayyidina abubakar yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya cancanci sunan as-siddiq kafirai suka kira shi suka ce ka ji abokinka wai ya je baitul maqdis a dare ɗaya har ya dawo tafiyar da ake watanni ko wata ɗaya ko biyu a kai yace in ya gaya muku cewa ya je to ni na gaskata shi ya je to haka ake son musulmi a komai in dai ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana to wajibinka ka gaskata ta wajibinka ka gaskata ta a lokacin kake layi ɗaya hanya ɗaya kwari ɗaya mazubi guda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma in iliminka kana ganin ya gota nasa ya faɗa ka ce ba haka ba ne ko bai faɗa ba ka ce ya faɗa dole kuma kai da shi kai da wanda ya aiko shi za ku haɗu amma a duniya abin da ka aikata shi ne ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baka yadda da hanyarsa ba ana fahimtar wannan bayan kuwa hujja ta zo wa mutum gaskiya ta bayyana kamar da dai muka sani wannan kamar faɗin Allah ne ta'ala da yake faɗi a suratu Muhammad innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahum al-huda lan yadurru Allah shay'a wa sayuhbitu a'malahum kuma haka Allah shi ba lalle waɗanda suka kafirta kuma suka toshe hanyar Allah ba sa so a kita kwaɗayinsu shi ne a bi wata hanyar daban ba hanyar Allah ba suna hana mutane su bi gaskiya kuma suka raba gari suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi wata hanyar daban ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ba za su cuci Allah da komai ba dama Allah ba a cutarsa waye isa cutar gaba ɗaya ba ta isa zuwa gare shi duk abin da ake ce ma cuta shi ne alzani shi ne alƙawi shi ne al'aziz duk wanda ya samu wata ɗaukaka ko ya samu wani ilimi Allah ne ba shi ka babu wani abu da mutum zai yi cutarsa ta kai ga Allah haka lan yadurullaha shay'an wa sayuhbitu a'malahu kuma Allah ɗin zai ɓata ayyukansu zai ɓata ayyukansu kuma wannan yana nuna kamar tamkar wannan ayar ake faɗa kun ga tunda an ce zai ɓata aikinsu kamar waɗanda suke kan hanyar ne sun yi aikin kirki amma suka bari kuma suka toshe hanyar Allah haka ya kai bawan Allah kana son kanka da rahama to ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ka yarda da abin da ya zo da shi a Qur'ani dole ka yadda da abin da ya zo da shi aka ruwaito a maganganunsa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da malaman hadisi suka yi wa hukunci cewa ya inganta ka karɓe shi kai aiki da shi in karɓar ɗaya saboda ya saba wa aƙidarka in karɓar na alwala da sallah ne da kake domin isnadin da ya kawo wannan na aƙida shine ya kawo alwala da tsarki da sallah za ka shiga matsala za ka rubuta addininka in ka raba gari ya zama kana cankuloci-kuloci da zaɓar mai za ka ɗauka daga maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam harka ce ta ilimi ilimi kuma mai dukka mai zurfi malaman da Allah ta'ala ya ajiye su domin su hidima ga wannan bangare na maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da takriratinsa sun gama wannan aikin sun gama shi babu wani hadisi da yake rubuce a cikin littattafan hadisi sai face an riga an san matsayinsa na'am ijtihadi yana shiga gurgudan ilimin mutum da saninsa ga ilmin rijal ilmin ilal da yadda za a san wane ya haɗu da wane wane bai haɗu da wane kuma duk malamai sun gama don haka kada ka zama a hanyar da ba ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ka da uzuri Allah kyauta to Allah madauki ya gaya mana wannan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama al-imam shafi'i ya kafa hujja da wannan aya kamar da ke a cikin tafsirinsa wata rana wani mutum ya zo wurin al'imamu shafi yace ishil hujjatu fi din fil islam mecece hujja a addini yace alquran yace wa maza yace was sunna yace wa maza yace mattafaqat alayhi al-ummah menene hujja a addini yace qur'ani da me kuma yace da sunna sunna tana nufin me hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da me kuma da abin da al'umma ta yi ijma'i a kansa sai ce a ina ka samo wannan al-imamu shafi'i yace ba ni kwana uku ya tafi yace ya karanta alkur'ani a wannan kwanan uku ya je ya dawo ya je ya dawo sau uku ko su fiye da haka washe gari ya dawo ya ce ina wannan mutumin yace hujjata akan abin da na gaya maka cewa wajibi ne abi ƙur'ani wajibi ne abi sunna wajibi ne abi ijma'i shine faɗin Allah maɗaukaki sai karanto wannan aya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam yace tunda Allah yace in an bar hanyar mu'minai za a shiga wutar jahannama to lalle mutum ya lazumci abinda manzo ya zo da shi manzo ko ya zo da abu biyu ne ya zo da qur'ani ya zo da sunnarsa to kuma sai a hada da abin da muminai suke kai su ai muminai na farko da za ka fara ambata su wane ne sahabban manzo Allah waɗanda suka yi imani da shi as-sabiquna al-awwalun ba dama ka ambaci muminai ya zama su ba sa ciki Naka su ne awwal waɗanda za a auna ma'auni da su. To duk abin da suke kai shi ne addini. Wannan ita ce hujjar da al'imamu shafi'i ya kafa. Ya kafa ta a babin ijma'i, shi yasa malamai a cikin littafan usulul fiqh suke kawo ta. A matsayin hujja da ake kafawa a kan cewa ijma'i hujja ne. Idafatan ila ahadithan ukhra kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lan tajtami ummati ala balala al'umma ta ba za ta haɗu akan bata ba ba zai yi ba al'ummar musulmi gaba ɗaya su haɗu akan bata sai an samu wanda zai leƙo ya ce wannan hanyar ba ta Allah ba ce ban yarda da ita ba an fahimci abu amma a yi shuru duk abu bata to ba al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka shi yasa al'imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan aya a kan cewa duk abin da sahabbai suka haɗu a kansa ba saɓani to dole kowane musulmi ya bi shi an gane za ku ji ga mutumin da yake bin silsilatul huda wan nur na malam nasiruddin al-albani rahimahullah kuma ya saba bi ya saba bi maganganunsa cikin kaset kaset lokacin da yana da rai da bayan yana da rai bayan rasuwarsa kai zai rika jin malam albani yana kafa hujja da wannan aya akan wajibcin bin manhajin salaf cewa tilas ne ka bi abinda musulmin farko suka bi ba ka da iko ka ƙirƙiri wata hanya taka ta ta'abbudi ka rabu da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a menene addini ya cika a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa hujja kuma da waɗannan umumat din ba rashin ilimi bane ba bin zahiriyanci bane kamar da yan bid'a suke sha'awar su ce wannan shine bin haƙiƙar maganar Allah Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da za a bauta masa da shi kuma kafin ya bar duniya ya saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum haka addini da ake kira addini da za a bauta wa Allah da shi a shiga aljanna an gama cika shi. Na'am, hanyoyinsa na ilimi buɗaɗa yadda za a karanci kaza wannan istihadi na shiga saboda wasa'il ne na neman ilimi amma abin da za a bauta wa Allah da shi an gama da istighfari da hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da karatun alqur'ani duk akwai su a musulunci ko baka bi hanyar kowa ba yana nan a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta da ka kanazirci hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a kai zaka shiga aljanna kanazirci hanyar da su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da sauran sahabbai da ahlul baiti suke kai shi ke nan zaka shiga aljanna insha Allah ko baka san wani malami a bayan su ba ana fahimtar wannan wani ita ce ka'idar salamatul manhaj ka tsaya akan hanya daidai kar ka ƙaryata alqur'ani kar ka ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka girmama hanyar su Abubakar da Umar da Uthman da Ali da sauran sahabbai ka karɓi tafsirin da suka yi wa alqur'ani ka karɓi tafsiri da sharhin da suka yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zauna lafiya a musulunci ana fahimta insha Allah amma kana ƙirƙirar wata hanya ko kana bin hanyar wasu ko wata falsafa ko ilmin kalami da raina annabi da cewa da yana nan shi ma da wannan hanyar zai bi ba hikima a tasa kawai dai dan abi a zauna lafiya ne a ce akwai wata hanya daban waɗanda masu ilmin kalami suka bi sun fi sanin yadda za a fassara ayoyin qur'ani kar a dangana wa Allah kaza da kaza dan su sun bincika sun gano hanyar da ake fahimtar maganar Allah don haka kowa dole bi hanyar su in ba haka ba zai bata wannan karka da wannan hanyar ka tsaya a hanyar su Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da fahimtar su kuma wannan abin yana nan yana nan a rubuce yana cikin kutubu sunna da aka yi tadwinin sunna a ciki da al-musannafat da aka hakaito al-athar da aka rawaito daga waɗannan duka za ka samu babu fa wani abu da wani zai zo da shi ya jama'a da za a bauta wa Allah da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gama wannan zancen ba haka ana san a tsaya ayi musulunci to a tsaya ayi an san inda yake wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin ay wa yattabi sabila ghayra sabili Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وغيرهم من سائر الصحابة أجمعين to hakika mutum ya bi wata hanyar daban ya bata ana fahimtar wannan yau in yana da uzuri shi da ubangiji in ya jahilci wani abu shi da ubangiji in ya koma gonsa amma kai kar ka bi wani zato ka bi yaqini yaqinin nan yana nan cikin alqur'ani yakinin nan yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai hada mu da mu bi manzo kuma ba abin da zamu bi shi akai ba ko ba haka bane duk ayoyin da suka umarni abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kare aikin su ne daga ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko ko har kiyama suna nan to mu yanzu ba mu gan shi ba shakhsan an haife mu bayan ya rasu kuma ƙwayoyin nan na cewa wajibi mu bi shi suna nan a ina za mu gan shi a ina za mu samu maganarsa tana nan a cikin hadisai kar ka ɓata a raba ka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jumlatan wa tafsilan ko da wata shubuha da wata kwale-kwale da wani wasa ka rabu da duk wata hanya da za ta sanya maka kokonto a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ran da ka bi wannan ko a babin aqida kana ga ta saba wa manhajin da kake bi ko aqidar da kake bi ko abin da ka zaba wa kanka ko abin da wasu malamai suka dora ka akai malaman da ka yarda da su ka da na faɗa ɗazu kana barin wannan saboda wannan saɓani to za ka zo ka yi saɓani a babin tsarkin da kake yi tuntuni da alwalar da kake tuntuni da sallar da kake tuntuni za ka zo sai ka ga ka saɓule ka bar addinin musulunci Daka riwayoyi yadda suka zo mana a babin aƙida to da waɗannan asani ɗin dai aka ruwaito mana sauran abubuwan da muke na ayyuka. Kana raba su to shi kenan za ka shiga ittirabi yawwa. Wannan abubuwa da suka zo wa mutane na hanyoyin ilimi a babin mustalahul hadith a usulul fiqh da sauransu ana yin karatu a san su amma hukunci akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malaman hadisi ne suke an gane ba malaman fiqh bane ba malaman usulul fiqh ba su malaman usulul fiqh hakika sun yi kokari kuma in baka yi usulul fiqh ba ba za ka fahimci nusus ba amma istihadatunsu ba shi ne alhakam akan komai da komai ba akwai abubuwan da tasirin ilmin kalam ya shigo da su a cikin harkar waɗanda wajibi ne a dube su shi yasa malamai suka rubutu akan manhajin ahli sunna da usulin fiqh ko manhajin usulin fiqh akan manhajin ahli sunna kamar malamin mu malam Muhammad ibn Hussein al-Jizani ma'alimin usulin fiqh inda ahli sunnati wal jama'a kan abubuwa sosai ya yi aiki mai kyau waɗannan dai suna da muhallinsu wataran za mu koma kansu mu karanta abin da malam ya rubuta a wannan littafi nasa mai albarka malam abdurrahman bin nasir ibn sa'idi rahimahullahu ta'ala yace ai wa man yukhalifu rasula kun gani shine ma'anar wa man yushaqiq shi daga nan ka fahimci sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam buɗe wa kai ƙofar shiga wuta ne inda shi ne sakamakon da aka faɗa a ƙarshe ko wa man yukhalifir rasula wa yu'anidhu kuma ya kangare masa fi ma ja'a bihi cikin abin da yazo da shi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan kuwa shiriya ta zo masa bid dalail al-qur'aniyyati والبراهين النبوية تهير آيوي دليلين القرآن ده حجوجي تبتتون حديثي ويتبع bayan ya ƙi bin manzon Allah ya saba masa kuma ya bi ghaira sabilil mu'minin wata hanyar daban ba hanyar muminai ba ashe muminai suna da hanya suwaye kuma muminai na farkon nan su ne za su fara shigowa to ka bi hanyar su daga ran da ka rabu da hanyar su ka bi hanyar wasu wanda ba su ba to abin da zai samu wa man yushaqiqir rasul to zai same ka shi yasa aka jinkirta sakamakon ba a faɗe shi ba sai da aka faɗi wannan din shi ma an gane ba cewa aka yi wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda nuslihi jahannama ba aka aka ce ba ko sai da aka yi akafi wannan asafin da aka yi lahu hukumin ma'akufi alaihi yana da hukuncin abin da aka yi asafi a kansa ma'ana barin hanyar muminan nan barin hanyar manhajin as-salafus salih muminan farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in wanda suka tsaya akan hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bin hanyar su shine zaman lafiya in bin hanyar su to sakamakon iri ɗaya ne idan mutum ya ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane yawa yace wa sabiluhum huwa tariquhum abinda ake nufi da sabi shine hanya fi aqaidihim wa a'malihim a aqidar su da ayyukan su zaka kaje ka nemi aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da sauran sahabbai a kai ita ce musulunci ka nazarci wannan kuma bai ɓuya ba duk abin da ya zo maka daga baya na sharhin wasu da karkacewar wasu da ɓata hanyoyin aƙida shigo muku da mu'tazilanci da ash'ariyanci maturidiyanci karramiyanci da duk wannan cicici ɗin duka gaba ɗayansu karkacewa ne daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma asalin addini shine ka tsaya kan ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin da manyan malaman musulunci suka yi musamman ka zo kan al'a'immatul arba'a abin da suke kai a jumlatan duk daidai ne su ne imaman ahli sunnati wal jama'a Allah ya taimaka sannan yace ina ne yace nu wallihi ma tawalla ai natrukuhu wa makhtarahu li nafsihi zamu rabu da shi da abin da ya zabar wa kansa shi ne ma'ana wa nakhdhuluhu za mu tabar da shi tabarwa ya ake nufi a Hausa al-khidlan shine a barkakar a shiryar da kai a barka kar a taimake ka to haka za a bar shi ba za a taimake shi fala nuwaffiquhu lil khairi inji Allah ba za mu yi masa gamdakatar na dacewa da alheri ba likaunihi ra'al haqqa wa alimahu wa tarakahu saboda ya ga gaskiya ya san gaskiya sannan kuma ya bar gaskiya duk wanda ya ga gaskiya ya bar gaskiya to haka sai Allah ya bar shi ba zai taimake shi ya shiryar da shi ba zalunci aka yi masa Allah baya zalunci shi ya zaɓa gashi nan sai ce fa jaza'uhu min Allah adlan an yubqiyahu fi dalalihi ha'iran wa yazdada dalalan ila dalalihi sakamakonsa daga Allah adalci kuma ba zalunci ba shine Allah ya bar shi a cikin batansa a ruɗe yana fagam fagam bai san inda zai dosa ba bai san inda zai dosa ba in ku ka bi qur'ani ka bi hadisan manzon Allah sallallahu wallahi ba za ka ɓace ba kuma ka bi da yarda da gaskatawa kar ka bi da kokonto yawa ka karba da gaske cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dora mu akan wannan hanyar kuma ita za mu bi amma in kana tsammanin akwai wani da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo da wata shiriyar daban ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba da wata shiriyar zai ba da wani addini zai ba da wani aikin daban a ajiye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a binasa shi a karba kallon shi kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kanyata shi to wannan hanya ce ta bata ka guje ta fa jazaohu min Allah adlan an yubqiyahu fi balalihi ha'iran a cikin rudewa a bata wa yazdadu balalan kuma zai ƙara ɓata ila balalihi akan fatan da yake da shi kama ƙala ta'ala falamma zahu azaga Allahu qulubahum ruwa gudu lam yuhil Allahu qulubahum illa ba'da ma zahu haka Allah ya ce falamma zahu yayin da suka karkace an sabilin haqqi wa an tariqil haqqi me ya faru azaga Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu ya kawar da su وقال تعالى أرنز ألم إلينا فدي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة منا جدوية زكاة تنسو دقنوسو كما لم يؤمنوا به كمر دي بس إيماني دي شبه أول مرة معنى باين دا سنو إيماني ألا يجوي يبسو يبتل بسو باين سن كركتي ألا تعلم مالم سعد يكي سوا ويدل مفهومها ala anna mafhumin mukhalafa na wannan ayar yana nuna anna man lam yushaqiqir rasula cewa duk wanda bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa yattabi ghayra sabilil mu'min kuma bai bi hanyar wata wasu hanyar ba na mu'minai ba bi an kana qasduhu wajh Allah ya zama manufarsa ita ce samun dacewa da fuskar Allah da yardar Allah wacce ba a rasulihi da bin manzansa sallallahu alaihi wasallam wa luzumu jama'atil muslimi da kuma bin ya lazimci al'ummar musulmi thumma sadara minhu min ad-dunubi bayan ya yadda da wannan amma sai ya zunubi ko awil hammi ko yunkurin ya aikata wani abu na zunubi an gane biha ma huwa min ko yawa ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها أي هم بالذنوب وقو نفن ذنوب ما هو من مقتضيات النفوس ندغ cikin abubuwan da zuciyar mutum takan kai shi ya aikata ta hukunta masa ya aikata misali abin da ke nufi ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaskata shi ka yarda da alqur'ani ka yarda da hadisansa ka yarda da hanyar magabata amma sai a cikin aiki sai ka aikata wani abu kai sabo shi ne abin da ke nufi kamar da na ambata ɗan su yawwa wa galabatu abtiba'i ko kuma ɗabi'ar jiki ɗabi'ar tunani ɗabi'ar ɗan adamtaka ta yi rinjaye a kanka ka aikata abin da yake saɓanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi sai ce fa inna Allah la yuwallihi nafsahu wa shaytanuhu wannan Allah ba zai hada shi da shaytaninsa su je su karata ba bal yatadarakuhu Allah zai riske zai riskar da shi bi lutfihi da tausasawarsa wa yamunnu alaihi bi hibdihi ya masa baiwa da kiyayewarsa wa ya'simuhu min as-su'i ya tsare shi daga mummunan abu ya shiryar da shi kama qala ta'ala an yusuf alaihi salam kamar yadda ya faɗi dangane da annabi yusuf alaihi salatu wassalam kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha haka nan abin da muka yi dinnan mun yi ne dan mu kaɗe masa mummunan abu da aikata alfasha innahu min ibadina al-mukhlasin lalle yana cikin zababbun bayinmu mukhlasin zababbu mukhlasin masu ikhlasi idan mutum yayi ikhlasi ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da manhajin magabata mu'minai Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da sauran sahabbai zuwa atba'u tabi'in wanda suke kan hanya ba su karkace ba to amma ya aikata wani abu na zunubi to Allah zai iya yafe masa ko Allah kuma zai shiryar da shi ya masa taufiƙin ya tuba abin da yake magana kenan a irin yadda ya datar da annabinsa annabi Yusuf ko ya kaɗe shi daga tunanin karkata zuwa ga abin da wannan mata ta gayyace shi zuwa gare shi ai bi sababi ikhlasihi sarafna an su'a saboda ikhlasinsa muka kaɗe masa mummunan abu wa kadhalika kullu mukhlisin hakanan duk wani mutum mai ikhlasi in za ka yi ikhlasi ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah Allah zai ci gaba da shiryar da kai za ka ga masu shubuha suna yada shubuhar su Allah ba zai sa wannan shubuha ta shiga kwakwalwarka ba za ka tsaya akan gaskata Allah da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama yadullu alaihi umumut ta'lili kamar yadda dalilin wannan bayanin ta'lilin bayanin sababin yake nunawa ma'ana mun yi haka ne tun da yace linasrifa anhu su'a sai kuma ce innahu ana gane daga cikin masalikul illa akwai illa illa idan ta zo bayan hukunci tana nuna alamar cewa an yi wancan hukunci ne na baya saboda wannan abin da aka faɗa menene abin da aka faɗa innahu min ibadina al-mukhlisin dan ita yake so haka yake so kira'at ta zama tunda maganar ikhlasi yake saboda ikhlasinsa shine linasrifa anhu su'a wal fahsha an fahimci abu saboda ikhlasin sa muka kade masa as-su'a wal fahsha ashe kai ma in kai ikhlasi ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai baka tawfiki ba za a barka ai maka wallahi ma tawalla na bin shedan ba sai sai Allah madaukaki ya jibince ka ya tattare ka ya jawo ka ya shiryar da kai ya maka gamdakatar ya dora ka akan tafarki kana son wannan to ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kama yadullu alaihi umumu ta'lili sai ce wa qawluhu wa nuslihi jahannama za mu shigar da shi wutar jahannama ai yu'azzibuhu fiha azaban azima za mu azabtar da shi a cikinta azabtarwa ko azaba wadda take mai girma wa sa'at masira tir da ita a matsayin makoma matabbata da mutum zai dawwama a cikinta ai marji'an lahu wa ma'alan makoma da kuma matabbata inda mutum zai zama nan ne inda zai zauna wane ne yake so ya dawwama a wutar jahannama na tabbata babu mai daga hannu in cewa aka ya daga to kana son kar ka shiga wutar jahannama to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka zama cikin waɗanda suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ai ba manzon Allah ake sabawa ba ai kowa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ai dalilan da suke nuna gaskiyar abin da ake kira zuwa gare shi ne basu bayyana ba menene bai bayyana gare ka ba baka karanta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kansa har ya shaidar da mutane a ranar hajjatul wada' ya ɗaga hannu ya ce ya Allah na isar jama'a ku shaida Allah yana neman Allah ya shaida masa ya isar me ya isar ya isar mana da alƙur'ani ya isar mana da nasa maganganun da hukuncin da yayi da shari'ar da yayi da karantarwar da yayi da bayanan da yayi da sharhin da ya mana na ma'anonin alƙur'ani duk waɗannan kuma suna nan babu ɗaya da ya ɓata ya za a yi ka bi wata hanyar ba wannan ba kai tsammanin kuma cewa ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ana ganewa dole duk mutumin da zai shiga aljanna wallahi tallahi sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kwana ba wani rikici ba wani ka ce ayin an bi wani ma annabi aka bi Allah bai goya maka wani a cikin zancen ba wa aka gaya maka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan baya nufin ka rena malamai ko baya nufin ka ce abin nan malamai mashayikh shehunai kaza da kaza waliyai ba su da daraja duk ba haka bane amma darajar malamai darajar shehunai darajar waliyai tana cikin bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo maka da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bautar da mutane a kan su bauta wa Allah da shi ba to ka kyale shi ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi shiga aljanna ka bi abin da ya isa su Abubakar shiga aljanna sun shiga tun kafin wannan bakin abubuwan su zo Allah ya bamu labari cewa ayan aljanna ne tun da sun shiga aljanna da iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ashe za mu iya shiga aljanna da iya wannan abin ya ishe an fahimci wani abu yawa babu buƙatar ka ƙara wani abu ko ka nuna kafi na baya sani a kowane abu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici kuma akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa hadha al-wa'id al-mutarattib ala ash-shiqaq wa mukhalafati al-mu'minin maratib la yuhsiha illa Allah wannan narko da aka yi alkawarin zai samu wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyar muminai to mataki mataki ne ba matsayinsa ɗaya ba mataki mataki ne la yusiha illa Allah matakai ne da ba mai iya lissafe su sai Allah bi hasabi halati zambi gargwadon irin saɓan da mutum ya yi sigaran wa kibaran ta ɓangaren girma ko ta ɓangaren ƙanƙanta gwargwadon wannan gwargwadon irin ukubar da za a yi masa faminku ma yukhallidu fin nar daga cikin zunuban akwai wanda zai dawwamar da mutum a cikin wuta wa yujibu jami'al khidlan kuma zai sabbaba masa ai watsi da shi a ƙi taimaka masa wa minhu ma huwa duna zalika akwai abin da kuma bai kai haka ba fala'alla al-ayata thaniya la'alla aya ta biyun nan ita ce fadin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida ta zama sharhi ne da bayani na ayar farko ana fahimta shine abin da malam yake so yayi anan zai shigar mana cikin fassarar aya ta biyu bayan ya gama fassarar aya ta farko amma an fahimci wannan ta farko insha Allah yawa da ƙarin bayani duk da zai zo zan bar shi har na zo inda ya ambata maganar hujjiyatul ijma da ya ambata yana nan a ciki insha Allah in mun zo nan ma ƙarasa zancen da dami amma abin da yake faɗa anan shine wa minhu ma huwa duna zalika yace fala allal ayata thaniyata كالتفصيل لهذا المطلق wannan abin da aka saki na hukunci aka sake shi cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanci wuta ko yawa kun ga ai magana ce da aka sake ta haka da kaidi da takhsisi ko duk wannan abin zai zo cikin wannan aya ta biyu shine fadin Allah madaukaki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa fassara ta kafin mu je sharhin sa lalle Allah la yaghfiru ya yi hukunci cewa ba zai gafarta ba an yi raka bihi a yi shirka da shi me ake nufi Allah ba zai gafartawa wanda ya mutu yana shirka mutuwa an gane? yawwa amma wanda yake da rai sai ya tuba daga shirka ya karɓi musulunci ya ce ya daina bautar kowa sai Allah, Allah zai karɓa? Tabbas insha Allah, Allah zai karɓi musuluncinsa. Amma in mutum ya mutu, bai bar shirka ba, to Allah ba zai yafe masa. Ba falsafa ba ce, yancan waye, yancan Allah. Babu mai canza wannan nan In dai an mutu, ana shirka da Allah. في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته mutum ya zama bai yadda da Allah ba ko ya yadda akwai Allah amma ya ɗau haƙoƙin Allah ya bai wa wani Allah ko ya ƙaryata abin da Allah ya dangana wa kansa na sunaye da siffofi to ya shirka da Allah ana fahimta to ya mutu akan wannan hali bai tuba ba to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yafe masa wannan yana nuna maka muhimmancin a zauna zaman dirsha a koyar da mutane menene tauhidi menene shirka ni wannan zancen a darasin kashfu shubuhat ko sai kanu zance ba watanni ba ba kuma ba makonni ba tattaunawa mai zurfi akan wannan matsaloli yawa wajibcin shi Allah dole ne a bauta masa don haka ya halicce ka ba ka da zaɓi in ba ka san addininsa ka iya cewa ka bari sai ku haɗu kuma da shi ya ba abin da zai maka amma a duniya ba za ka bankara ƙur'ani ya halatta maka ka bauta wanda ka ga dama ba ƙur'ani ƙurƙuru yake ba a shirka da Allah kuma shine mafi girman laifin da zai halaka mutum ka ɗauki haƙƙin Allah ka bai wani wanda ba Allah ba ka ɗauki siffofin Allah da sunayen Allah waɗanda shi kaɗai ne yake siffantuwa da su ka bai wani wanda ba Allah siffofin kwada da ya haɗa ta ɓangaren itlaƙin suna da shi da bayansa wannan an sani kowanne ya tamayyazu bil idafati ma udifa ila Allah yahtassu billah wa ma udifa lil abdi yahtassu bil abdi ولا مشابهة ولا مشابهة في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير wannan ƙa'idoji mun san su amma haƙƙin Allah na abauta masa shi kaɗai to tilas ne a tabbatar masa kar a haɗa shi da kowa shi ne abin da Allah ke nufi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta ma duna zalika ismul ishara zalika lil ba'id ko ما هو ذلك الإشارة إلى ماذا إلى الشرك أي وينفر ما دون الشرك يوا ينا غافر أبن بي كي شركة با أما شيما سيتي لمن يشاء ga wanda ya ga dama wannan ita ce hujjar ahlus sunna na mai na tahtal mashi'a wanda ya mutu yana saban Allah wanda bai kai shirka ba bai kai shirka ba saban Allah to Allah zai iya yafe masa in ya ga dama ra'asan in ya ga dama kuma ma'ala ko yawwa ra'asan tun farko a ce je ka an yafe tunda ba da shirka ya mutu ba ko kuma ma'alan ma'ana a kai shi wuta a azabtar da shi gargadon laifinsa saboda imaninsa kuma sai Allah ya cire shi saboda wannan imani da ke zuciyarsa sai Allah mai da shi aljanna bayan an wanke shi wannan aqidar ahlus sunna akan wannan ayar ta jihu akan wannan mance da nake ambatawa Allah ta ana fahimta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad dhalla dalalan ba'ida to ya bata bata mai nisa bata mai nisa wallahi akwai mamaki a ce a zamanin yanzu ba kunya ba tsoron Allah mutum yana sakaci da shirka da ake a cikin al'umma kuma ana neman uzuri wai a kyale wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba da wanda ya kira kansa Allah da makamancin irin wannan duk ba a damu da shi ba amma abin da za a ɗora mutane a kai na gaskata Allah da gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ishu na concern akwai mamaki a bar masu bautawa wani wanda ba Allah ba har ana neman masa uzuri a ce ai qur'ani bai nuna sun kafirta ba in zafin kai ne suka kafirta su ko haka ake cewa amma duk wata kofa ana ta nema da za a musuluntar da aikin su maimakon in uzurin jahilci suke ga ya kamata a basu sai a ce to a koya musu su san tauhidi su san hatsarin shirka sai malamai su bazama su ta karantar da su kar fa ai shirka kar a haɗa kowa da Allah kar a baiwa wani wanda ba Allah ba haƙƙin Allah a gansu sun damu da wannan lamari ko ba haka bane abin da ya kamata ke amma mutum ya fi Allah tausayi babu wanda ya fi Allah tausayi Allah ta'ala ya kyauta Duk ya ƙari, ban ga kun ɗaga hannu ba, ko an ɗaga tintini? Eh, a yau ai, in an yi ina ganewa, insha Allah. Tayyib. Um, mun fassara ayat a dunkule ko? Insha Allah gobe sai mu karanta wannan a sharhin da malam yayi kuma ya maganganu masu tsada a wannan mahallin. Na ga wurare da dama malamai da suka zo a bayansa masu bayani a tafsiri da sharhohi sun ɗauko waɗannan maganganun da za mu karanta. Kuma shi mu za mu karanta su daga asali. Insha Allah za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya kuma mu yi bayanin abin da malam ya so ya bayyana da kuma duka ina kan tafarki a tafarkin ahalus sunnati wal jama'a a bai karkace ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya bar mu akan wannan tafarki na sunna wal jama'a Allah ya ƙara nuna mana shi Allah ya ƙara sakinsa garai-garai al'umma ta gane shi waɗanda kuma suke da yana a ido wajen gane bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi musu wannan yana ya sa su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama fi kulli shay wa yattabi'uhu fi kulli shay ma amkan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك